أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wata'ala ya kaddara mu a markaz ahadu sunna wal jama'a wanda ke gwarkar kada a birnin da magaran jamhuriyar Nijar. Yau muna juma'a tara ga wata na Rabiu Sani hijira shekara 441 wanda ya dace da shidda ga wata na sha biyu shekara 2019. a sati da ya gabata muna cikin tafsirin surtun nahal mun tsaya aya ta arba'in daidai insha Allah kenan yau za mu tashi aya ta arba'in da daya bismillah azam
والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنه ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوأنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون أما ذنبو لكاتو يوم da masala ta hijira bayani bayani dai na gwagwarmaya tsakanin masu imani da mara imani wanda dai karshen al'amari ga irin abin da ya wakana ga masu imani wannan gari na makka da suke ciki a zamne to akan wannan addini kan gallazawa kan wannan addini na manyan gari majority ba su yarda ba a yi wannan musuluncin baiwa a ce a bauta ma Allah shi kadai a garin makka duk da garin makka gari ne na tauhidi na annabin Allah Ibrahim sai salam amma waye gari mutane yau da gobe shirka da bid'a ta mamaye garin har suna ga cewa ma kada ta Allah da ibada wani abu ne sabu ka tsoro ci akai wannan abin da sa mutanen maka kenan a tunaninsu musulmi suka zo da katsuro suka zo da kada ta Allah wani abu ne sabu ba san shi ba inda ka san dai a yau ana gwagwarmaya ko rigima da musulmi akan tauhidi ana cewa musulmi ka ta Allah da ibada kaka kiraye kowa kaka rantsa da kowa kaka dogara da kowa kaka bi dokar kowa duka sai Allah a lokaci guda daga wannan mutum shi musulmi ne ya hausa kira musulmi ne iya sallah guda biyar shi zai fara adawa da kai shi zai bai yarda ba kuma ya tsane ka ya adawa da kai ya yaƙe ka dan ka ce a ta Allah da ibada me kawo haka yau da gobe yau da gobe addinin ya cakule da shirka da musuluncin inda su makwarai shawa haka abin zama tun musu cakulewar shirka da al'ada tunda sun san ganin ibrahim ne amma tunda sun isko uwayensu da kakanninsu kan wannan abin da aka gada a garin makka ake yi uwaye da kakannu to ya suke ga cewa shi ne addinin ibrahim ke kamar da a yanzu idan ka ce mutum musulmi shirka da Allah ba a kiran kowa sai Allah ba da gwada kowa ya Allah ko mai Allah ya ce da kuma zuma da wani da'awar ake bada na kaza kaza lakani kaza da ake dole abin da ake yi rubuce ba kyau kaga da shi zai fara rigima to da yawan dukkan matsalar guda ce wallahi matsalar guda ce Allah shi da muku kenan abin da ya kai yan warko shi ya kai yan baya tsammanin uwaye da kakannu akan da yake suke maimakon su diba abin da ya zo da shi su ba da hankalinsu irin kira da yake da irin hujjar da yake tare ta duk wannan hujja ta kudani duk wannan Allah bai nan mu'jiza duk sun ture sun ce a uwayen su da kakanninsu su suke kan dai kan wannan abin da aka yi aka yi karshen lamari zama bai sama wa musulmi ba a garin makka kun san kuma wani bare wata sabon zama barin gari inda aka ahe ka tashi uwa da uba ka ka tashi ka samu kanka a ce ka tashi ka wani garin bakar maki ba shi sami zama tun sakamako da Allah ke yamma suka hijira saboda addinin Allah ya ce wallazi na hajaru fillah wanda suka yi hijira gudu da addinin su saboda addinin Allah min ba da mazulimu bayan an zalunce su an ba su kashi an gallaza musu an kashe na kashewa kurin akan sabbi da kan ta da bada kurin wani su ne Allah ka cewa da lubawi a nan fi duniya hasana wani kaurin Allah ne a nan duniyar yan ta ku tsaya ana ku bautan Allah ba ku bautan Allah an haƙin sannan ku haƙin kula ibada a wannan wurin ku tashi ku bar wannan gari ba da ni akwai wahala amma akwai alƙawarin Allah Allah zai ba ku mazamuna kyakkyawa a nan duniyar za ka wurin za ka je ka bauta ma Allah cikin nutsuwa in na zalla wasiya ku ta hajji rufiya ku yi fitina kurum kan wannan abu ne Allah ya masa alƙawarin a duniya zai ba su kyakkyawan mazamana ya ce wala ajarul akhirat akbar kuma lada da Allah ya masa tanadi na lahira shine mafi girma akan na duniya in wa takaice mutum ya karanta ta koma tarihi kaga in musulmi farko hijira ta farko daga makka zuwa habasha abin ya kai gaya wasu sun kai kamar su yarda wani ma ya kalma ta yarda kan wuya ta wuya shi a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah iya da kariya ta famu shi da Abu Talib ana dan sau ana dan sau ba iya tanka shi kai bisa ne kai tsaye sai dai a cikin sahabbai da mai rauni wanda bai dangi wanda ba ɗan danki ba ko bai danki ba sai yawa sai a kama a galla zaben da take daman bawa ne abin wuya ta kai wuya dole sarbi su zama annabi ba su shawara ina za ku je ito ne su iya labarin sarkin habasha ta sarki ne na labarin sarki da mai adalci wannan sarkin ba zai bari ba a cutar da ku ku ta yi can kuran ba su wurin zuwa sai habasha farko sun ruku an ta farko mutum sha biyar ruwa sha hudu mata maza goma mata hudu a cikin haka iya na wannan iya na sun mun amfani da shi aka zuwa sun mun amfani har da yana zalama da usman suka suka je harko suka je kwana biyu sun suka yi labarin suka tashi tashi ta garin makka abu ne dogo ya kace suka koma yan biyu sun kai mutum tamanin shi da ta biyu sun kai tamanin da yanka a tawagar jafar bin abi talib aka ta yi aka ta yi a kuma habasha to wannan ganin sun mutu da yawan wannan sai ta da makuri shawa hankali to yau da iyanmu ne yan gidan garinmu ne sun wuta sun baro na garin kuma da wannan yawa haka sun koma habasha wannan fa barazana ce barazana ce ga wannan al'umma tamu dole a doke mataki aka doki shawara aka tura tawaga a ƙarƙashin ɗaya cikin wanda daga baya ya musulunta Amr bin As Amr bin As ya musulunta ya musulunta kuma ya musulunta aiki amma da farko kayan musulunta shi ne komanta ke shi ne shugaban daukar kurashawa zuwa ga habasha a je wajen da jashi kuma da rashawa an gama kuɗi na musamman wanda za a ba da jashi rashawa kyauta da ne kauya kuma da rashawa wanda za a ba malaman hada kamar hirsu za a malaman hada don su ba da goyon baya su ba kurashawa abin suke nema waɗannan musulmin a maido su gida a suka da zai zamu haka suka ta yawa amurin as shugaban tafiya da aka je ya je wajen najashi ya kai biyu suwa ta kwarai shawa ya kewaya su ma malaman fada ya ba su tasu ya kawo abin da ya kawo shugaban habasha ya ce akwai wasu yara yara matasa namu sun gudo daga gida sun zo kasarka wannan yaran ba sa addinin uwayenka kakanninsu ba su yi nawa ba kuma kai ma ba sa addininka ta haka muke nema ranka ya dade ka ba mu waɗannan jama'a mu koma da su shi kenan tsaki ne mai hankali ya ce to zai so wani jama'a a kira min su suka zo fada gaban kowa da kowa ya ce ga abin da jama'a ku suka zo sun ce ba ku addinin uwaye ku da kakanninku ba ku namu me ya kuke kai shi a nan damar ji an sa jafar zanto shi ne shugaban tafiya shugaban mai magana da zuwa musulmi gaba ɗaya a wada jafar ya ja ayoyi an da su da maryamari ya ja ayoyi ja ayoyi iya ja su wani malaman su fara kuga sarki ana kuga na hawaye kudin sun ji gaskiya abin suka tsada ko ba za su zama wani malaman daman sun karanci wannan addinin zai zo wannan annabin zai zo ta labari kurin karam sai ga wani labarin kada gaban su bi ma'ar kuma haq abin su karanta ne sai ga shi yau Allah ka tuwa abin abin ka tare a gaban su abin yau kana yau ga wannan abin ana karanta a gaban su yaji bayani kaf Jafar ce ranka dai ba ku kai kayan shan awai yace mu mutane ne mun tashi cikin mu ci musu mu danne mara karfi mu yi zina mu sha giya dukkan hata zamanta mun ganda za aikin mallata ne muna cikin wani halin sai Allah ya kawo wani a cikin mu dan cikin mu mun san shi mun san daga sakai shi mun san kirki shi kamar umarni mu bar shirka da Allah mu kai ta Allah da ibada kamar kamar zalunci kamar umarnin halaye kyawawa sai muka yi imani shi muka bi shi shine mutanen mu suka gallaza mana suka suka suka cutar da mu suka hana mu zama sakat shi muka yi hijira muka zo garin ka dan neman kariya bayan wannan listin da me kuke tare da shi suka sauri a yunar ƙura'ani bayan sun ji gaskiya sun ji ƙura'ani ce gaskiyar magana amar wannan magana wani mutana ba na iya taɓa su kuma zan gamu duwar taɓa sama shi da shi ku je ku zan ku cika amanar Allah amur bin as ya rubuta yawon tunani duk ƙalibai bai dangana ba sai tana ai musulmi suna cewa isa bawan Allah ne manzan Allah ne ba Allah na kudan Allah shi amar bai san ba aqida na ya shi iya kan aqida kyakkyawa isa annabin Allah ne bai aqida isa na Allah ba na ko ko Allah da sama da aqida na jashi kuma sama aqida wannan ba da na fada aqida su isa isa ba manzan Allah ne ila shi zai shi kenan sai dawo yace ranka da akwai sabuwa fa me kuma yace wannan mutanen sun hana wata muguwar magana ga isa sai ya kaskare kunnan gare sai ka tambaye su kan matsayin isa a wajensu ka ji magana ta kanka na jashe ta a kira su jafar ce wannan kirawa da aka ta kone tashi hankali sun suka tashi hankalin su me ya kone wa kana sai ta wallahi in me za a yi ba mu koyar kidan mu ba magana koyar kidan in me za mu yi kokarin mu wala mu gaskiya magana kidan mu kuran ko mu tayi jafar kai magana kuran aka je yace kai ji wannan mutanen ku sun ce kun faɗa wata mummunan magana ga isa me matsayin isa a wajen ta isa ya ce abdullahi wa rasulu wa kalimatu alƙa'a ila maryam isa kenan bawo Allah ne manzon Allah kalmar Allah shi ga maryam ta kalle su ya ce ai wannan abin da ya zo da shi da matsayin isa ko wani haƙi masu ƙara haka isa yake shi da haka ya ce daga yau wannan mutane kai ka koma garin kuma duk wanda ya kuskure da aka da wani zalunci dini ku je ku zama cikin amincin Allah haka suka tun samu zama suka samu nutsuwa da kariya a habasha tsawon lokaci ƙarshe shi ma ya musulunta da jashi da musulunta yi amma ta kai wannan jama'a shi manjan kawure ne amma shi ya musulunta har ta kai iya cikin sarauta iya kawo ce iya shi ya musulunta ba zane ba lokacin da Allah mai cika manzana iya madina yake musulmi labari kowa sai tsakanin habasha da madina da makka ma wanda za abin kar abin jogara kai bakar amma a rajin mutu a lokacin da babu salula babu telefon an ba wahayi ba sai wahayi kai tsaye sai ta musulmi ku tashi yau dan uwanku na jashi ya mutu Allah mai cikawa a tsakiyar mutane kan hurai sai mu je mu je mai sallah a kan hasa saka da mutai mutai wani mai sallah annabi ya wuce musulmi aka yi sallah a madina ya musulunta to da kaga wannan shi tashin farko da musulmi suka tashi daga garinsu daga makka suka je haɓar cikin halin tsoro amma allah ba su habasha ta koma gari cikin nutsuwa haka suka yi ta zama a garin habasha har manzan allah ya ƙare zama a makka shi ma zama shi na makka ya ƙare wasu musulunta a gari daban-daban aka sa a 'yan madina su matan addini ya kai musu sun musu wa'adar mubaya'a ta akaba ta farko sun gane addinin allah an ba su kusa abin umar farkon wanda ke cikin farko a musulunci shi ne farko a masadar aka ba tambaya waye farkon jika da musulunci a waje daga ta musu abin umar musu abin umar shi ne farkon jika da musulunci a waje manzo Allah gama ya kama mutanen Madina da musu abin umar ya je ya karantar da su addinin Allah da farko mutum sha biyu suka zo hikima Allah shekara daya ana da ana da'awa su can suna harin suna suna bautar Allah nan su suna madina sun sun musulunci a madina sun zama jama'a kuma kuma duk mun yi garin garin madina kuma kuma garin musulunci amma manzo Allah a makka shi jabir ke cewa wata mace kai ku tsaya wanda a sake shawara yace a rasulu fi fi makka yuhafu yuzarak sana kuma fi fi aman ce manzo Allah ce manzo Allah a makka iya gudu iya labewa muna madina muna madina cikin duk wani aminci cikin alamu to la baiwa babu ta zama bai wa ta zama haka na kodin manzo Allah a tana cikin halin tsoro ana bin shi ya labewa muna na cikin tsoro labewa a saka shawara jabir ta muka tashi aka shawara a ta yi yanzu cikin hikima a ta yi cikin aikin hajji ake na jahiliya ta tawaga wajen mutum saba'in saba'in mutum saba'in suka tashi daga madina zama aikin hajji ake na jahiliya suka tashi gaba aikin hajji ya ce da muka tashi da maza shi muka zuwa da suka sashi zuwa kai musun da zuwa aikin haji kaman kasuwa ce in da zaman da ake yi suka samu sun kai mace gashi sun zo amma suna son zama da shi aka yi randewu cikin dare idan dare ya raba a gama a wuri kaza aka randewu dan baiwa a hiri su ta kurin can dare da ya kan musa wannan tsakanin wannan kuma ka rubuta mutane da wannan ya zagi zuwa heji can wannan he zagi heji can haka ɗaya suka ka zagewa suna zagewa suka taru a akaba can yi muna nan sai ga manzan Allah sai ga manzan Allah da shi da wani mutum dogo sai abbasa ne abbasa a wannan zamani bai musulunta ba amma mutum da nashi iya kare ɗan ɗan wani iya bin shi ya ce mu je da kai mu je da ni annabawa shi da zamu labarin ga ya magama da mutane mutum a duka cikin dare ne ya ce mu je iya tare da shi a lokacin da abu abu lahab ina ne abu lahab shi a lokacin nan manzala iya bin ruwa-ruwa a mila iya kira mun yi uyi ne hata abu da sata rabi wa zai kama mini in sami damar isa taɓa bulgina wa zai kama mini wani aikin nan iya kira abu da shi ƙarya ke kun ɗan wani ba ciki zai wani shi in yi wani aiki ƙarya yake kuma shi ya bin bayan shi amma abbas gashin cikin dare ya rako shi ya ce da muka zo ga tare mu gaba daya suka ce ya muhammad ya rasulullah yanzu wannan mas'ala ta haka da kai hajjin mun yi shawara mutanen madina za ka je ka koma garinmu za mu ba kariya yadda muke kare kanmu da iyalanmu kullum ka taicen cikin gurin ka bar garin makka akan haka suka yi mubaya suka maiko hannu annabi zai maiko hannu a annabi ya rike yake hannu haka ɗaya cikin da maiko hannu sai aka aka aka zurara ɗaya cikin su ya kama da hannu ya rike kaka kaka maiko hannu ga wani mubaya ya ce ma ɗan madina ansar shi ya ce me yasa ya ci zamu faru ku san abin da za ku ɗauko ma kanku wannan abin da za ku ɗauko ma kanku na mubaya ku mushi mubaya a kai da koma garinku ku san aikin za ku ja adawa da duniya gaba ɗaya da madina za ku jawo lakonku tashin hankali ku yi ku tsaya idan kun san za ku ɗauki dabin zai zo kuna da jimirin tsayawa ku sa hannu idan ku mutuwa ku matsorata ne ku tsaye halin matsoratan kan ku san abin ɗauka abin da ƙarfi kenan ku san girman abin za ku ɗauka suka ce kai an mutane da ɗauki ma ka suka ce ɗan ma me za mu yi akan haka muka yarda suka yi mubaya'a da shi ta je madina ya zamana za su bashi kariya an zai wakana za su kare kasar dukiyarsu haka za su kare shi ana abbas duk ya dibe su ya diba ya diba tinin jaga duk a zai duk yare haba adas duk ban bazar su ba ya zama garin madina da gaba da tsaye madina ya ce da har wani haba adas to ne yare ne kan ku kai mun ɗana ku kai mun korona shi wa ina da dukkan su yare ne babu da tsaye a cikin da suka ce haba ya za a yi wannan babbar shi da ya takace ne suka ba shi garanti amana usulun hijira ke manzo da ganin shirin hijira a takace abin dogon wa takace ne mutum ya karanci hijira sai ga tarihi sai ga musulmi suka samu matsala ta rayuwa na gallaza musu karshe dai Allah ba su Madina ya ta zama to birni na musulunci gari na musulunci da garin musulunci aka yi dan ba aka samu damar yada addinin Allah a saman kasa mutum ya koma hijira ga abin da aka yi to wannan hali ne mai wahala a rayuwa barin gari barin gidanka kamar yan uwanka kamar komunka ka tsere don saboda addininka ta wa'annan mutane ala musu alƙawalin lan nubawu anhum fi dunya hasana za mu zamanar da su a nan duniya kyakkyawar rayuwa wal ajrul akhirati akbar lada da Allah ya shirya masa a lahira shine mafi girma akan sakamako na duniya law kanu ya'lamun inda sun san irin tanadi da Allah musu الذين صبروا الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون Allah ya bar sifar su wannan wannan masu hijira wannan Allah ba wannan wani sakamakon yace allazina sabaru wa ala rabbihim yatawakkalun wanda sun yi hakuri domin in ba hakuri bai yi wa ba da hakuri ba mutum iya barin garin da yayi aka ake shi ya girma ya bari ya kuma wani gari kuma a can akwai barazanar abinci a kashi ya bar mazaunin shi ya kwana daban dole ke akwai haƙuri sun yi haƙuri kuma sun dogara ga ubangijinsu wannan su Allah wani sakamakon a duniya sai ba su kyakkyawan mazarki haka a lahira da muke girman sakamakon
وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون to in wannan kuma mas'ala ce ta wani tunani na dan adam wanda tun warko tun nuhu alaihi salam har ƙarshen manzon salama akwai tunanin mutane aiki a zahiri ba suna yi wani dan kaman ko su ko aibanta magana kawo ko rashin girma Allah sauransu ko a wajensu girma ba Allah ya kai daga haka su tunaninsu abu a sallahu bashar rasula shi yanzu Allah zai aiko mutum mutum Allah ya aiko shi suna ga mutum bai daraja da Allah zai aiko shi suka yi suka yi cewa wala wala wala wala na ta'atu bashar mutum ina kuma da khadirun cewa a yanzu in ha ake an waye gari wani na ta'atu bashar misalakum in ha aka waye gari za ku mutum kamar ku ina kuma da khadirun ai kun tabe mutum ya mutum mutum Allah zai aiko su a tunaninsu bai yiwuwa aiko mutum suna kama mutum bai daraja da Allah zai aiko shi haka tunanin zai ba su shin can cikin sa Allah ka ce wa man ana an yumin zai an huda وما منع الناس وما منع الناس إذ جاء وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا
Allah ya ce suna cewa wannan cikin abin da yake sa musu cikas game da yarda da Allah ya aiko ni Allah ce wa ma mana annasa an yu'minu idh ja'ahumul huda ba abin da ya hana mutane imani a lokacin zawar shari'a illa an qalu abin da suke yasin ce ab'asa Allahu bashar rasula shi yanzu Allah zai aiko da mutum a matsayin manzon shi dan sakon shi wannan suna ga baiwa kar ayo suka ce za a ce manzo Allah mutum ne sun maza da ci har su ce ba ku ce Allah mutum ne su ma ƴan kawaran farko abin da ya kai su ya baro su ya za a ce manzo na Allah mutum ne ai hankali kun jiwa halin mutanen kawaran farko ka suka ce ba su ya za a yi a ce manzo Allah ya koda mutum shi kuma hikimar Allah a kowata Allah zai aiko ma mutum jinsi shi shi ne ya ce wala kana fil adam wala kana kuma inin يمشون في الأرض قل لو كان في الأرض ملا- ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا
kaji dalili kenan da suke mamaki ya za a yi Allah ya aiko da mutum har suke taurin kai akan imani a ta kul laukan al'adar mala'ikatun ya mutum mutum ilin gaya musu yau kaddara a saman ƙasa ba mutum ba ne mala'iku ne suke tahiya a saman ƙasa cikin halin nutsuwa ko da mala'iku ne ta zanzana alayhim na sama'i malakar rasula kana ce da mun aiko musu kuma nasu da aiko musu daga sama Allah zai aiko da mala'ika matsayin manzon su kewi wannan mutane ne jinsin su ake aiko musu in wa ta kaita kenan cewa kuma Allah kuma Allah kuma annabi umarni ga musu kai ma kul kul inna ma ana bashar mithlukum قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما أنما إلهكم إله واحد
Allah ce kul nan umarni ne daga Allah subhanahu wa ta'ala ya gaya wa masu ganin matsala ko raguwa ce ko bai yi wa Allah ya koda mutum manzo ce kul gaya musu innama ana basharun misluku gaya musu ni mutum ne kamar ku nan bangaren mutuntaka jinsi na mutum ne amma yi ilai ni Allah ya wani wahayi abin da ya ga wani annama ila hukum ila wahid abin bauta ku ɗaya ne babu lata ba ku za ba manata sunan bauta da ba kurin aiki na gaya muku innama ila hukum ila wahid abin bauta ku ɗaya ne ba bi ba balle da yau sama da haka kaga nan kenan nan kashe ne yan uwa ko a yanzu ke za ka waye gari a yau kun zai ji an ce wannan mutum ne cikin inkari kai ka tafi wannan wannan inkarin ka halin ka wurin warko ne su ne suke inkarin manzo Allah ba mutum bane Allah ya zuwa da ranta Allah ya zuwa da ranta iri iri ga sunan tun warko haka ake kenan mutum kana da sojewa mutum iya adawa da ahlus sunna a banza ka wuce ma Allah mutum da kake dama shi Allah ya ce ga musu kuma ya ce dama haka yake tun a tun a garma mutum yake aikowa ɗan an gama kawarin warko ma abin da ya rasu imani cewa ya za a aiko da mutum shi ya kawo turuwa to kai a yau kai musulmi yau kai gani ma ta annan mutum to ma mutum ne Allah ne ta ga mutum ta ba mutum ne ba to ta bai baka masa ba mutum bane mu da musa akwai Allah akwai malaiku akwai aljannu akwai mutane akwai dabbobi akwai kwari ba kullum da wannan to sai ka ce ya gaya maka shi annabi ne sai ba ka amsa bai da amsa shi har bar mace wani ne wani a darar sunna janda mai janda mai kan titi wata dan wace kan wani gajiri ya ya tuki su gama da wani sandar ba kan raja yana wani addini ko ce ba ku iya zala ta kuce annabi mutum ne ta kuce annabi mutum ne ta to yanzu kai shaf kai shaf yanzu annabi menene تنسير بتاعنا علاني وشيء على النبي كان علاني والله كل مقامة تقول كده مش شاب كده شاب هي علاقة على النبي هي قال لك هي بابا شيء كان علاني النبي هو شيء هو كده سوق يا غلا هو كده هو عاوز حتى طلع شيء كمان هو هذا اكيد هو تجاهلتي ana so mutane kan sai waye su gane yan wa annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne bangaren halitta amma magana wa a ce wasu ce mutum ne kamar su sai su namu sai kamar su ya ce kiran bai daraja kamar mu ne wannan shirme ne ko kawai ta san ƙarya ce idan mutum ne kamar mu ta za mu kabin shi litan da ya zo muna imani da shi har a yau muna cewa manzon Allah abin da ya kawo ya ishe mu ya wadace mu shi zai mu bi ko a yare ko a mutu shi suke bi kuna ce a ko wanda ban mai matsayin shi to yanzu a yanzu har annabi kamar mu ne za ka nuna gidan me ake a halin sunna kin me sunna kin bin manzon Allah saboda kawa shi ne sunna amma da gobe a bada halin sunna da an shi a ƙarya ta ce sun ce annan mutum ne kamar su wala ƙarya ce ba kawai muke ne wajen Allah ƙarya ce kun ƙarya da ƙarya wala bada halin sunna annabi mutum ne bangaren halitta amma a daraja ba mu ba hatta annabawa shi ne shugaban su kuma shugaban shugaban duniyar da zakira shi ne shugaba ya ce ni ne shugaban su hatta a gobe kiyama ce ni zai tsaya makan mahamudan shi ce hidin kiyama gaba daya kiyama ta yi zafi ya ta wuya kowa abu ya zawa ciwo ko ciwo da annabawan da mazanin gaba daya annaba ina za'a kasa ce dogo ne a je wajen adam ya kawo zurishi a je wajen nuhu ya kawo zurishi wajen ibrahim ya kawo zurishi musa ya kawo zurishi isa ya kawo zurishi zai ce ana laha ana laha a hilin kiyama gaba da zai ce ni wani ceto a yau ni minutan ni rike da matsayin matsayin neman ceto a yau nawa ne ya ce zan je gaban al'arshi ya ce zan hwada in yi sujada in yaba Allah da wasu kalmomi na yaban Allah sai da kalmomin har a yanzu bin san su ba he kiyama in ta tashi in ya sujada za a cusa mai wannan kalmomin na yaban Allah yace zan yaba Allah in yaba Allah karshe a ce ya Muhammad irfa a faka ishba ta shafa a ce ya Muhammad daga kanka ka nemi ceto a baka zai ma duniya gaba ɗaya ceto har ni Muhammad zai an ce kuma wajibin ce kamar kowa ne kai ya ce bayan an kare wani makam mahamudan ya ce hatta idan an je shiga aljanna duka gaba daya ya ce ba mai shiga aljanna ya ce fa'ati babu aljanna fa'asarti bai ulman ya ce muhammad ya ce fikar min allah sa da ahalin gairar kamar ya ce zan ji kofa aljanna a yi ba mai shiga ya ce ni zan fara zuwa zan buga malakar tsaro ce wane ne in ce muhammad zai ce kai aka wani umarnin kar in buɗe ma kowa ka yi kai haka gidan aljanna ya ce daraja mafi ƙololuwar kategori ya ce ni ne mai wannan matsayi makam wannan da ƙarshe ba ta wasila wasila hata aljanna shi ne shugaba amma wani suka ce maka mun ce kamar mu ne ba kowa bane ba ƙarya ce suke kaji kenan cewa wannan sunnar Allah ce aiko da mutane munzani kuma wa wucewa ka ce mutum mutum bai tare da Allah Allah ta ya Allah ta wata kama bani adam Allah adam karma mai dan adam yana da kima wajen Allah wanda ya sa mu kusa sujada kin cewa mutum babu ba a cikin magazanci mutum ya tare da wajen Allah ya da kima wajen Allah kima da wajen Allah diba don sallama ya zo ya kalli Ka'aba da kabin umar ce ya kalli Ka'aba ce ya ce makaba mai mafi girman ki mafi kiman ki mafi darajar ki amma mummuni guda a wajen Allah ya yi daraja a wajen Allah mutum ya daraja a wajen Allah kasa ɗauka an ce mutum da wani kaskanci ne wani tunanin kawure ne marasa imani sun yi farko su ka tunanin bai wa a ce Allah Allah mutum ne to kira kira ka hankali duk mai kan haka sai shiga laya waɗannan mutanen wanda Allah ya ba da labarin su abin da imani suna zama bai wa Allah ya kwana mutum wanzu da kuma Allah ya ko shi ne Allah ke cewa Allah subhanahu wataala Allah ya ce wa ma arsalna min qablik ba mu aiko ba da wani manzo kafin kai ka zo illa rijalan nuhi ilayhi he mazaje a mutanen ma mutum namiji ba magana mace annabiya hata maryam suka ce maryam an mata wahayi wannan yin wahayi ga wani bai cewa wai wannan annabin Allah ne wai ne ilhama Allah ya ma har zuwa mata ya mata wahayi har yana na ko wahayi zuwa mata wahayi idan ishara na ilhami kenan magana maryam mata wahayi kaddara mala'ika aka aiko mata ai kowa da mutum mala'ika zai mai magana annabin Allah ne sai ba Allah sai annabi annabi ke labari ba za ki ba labari sai wani bawan Allah ya zo shiga wani gari zai kai ziyara da dan wani addini sai su kore mutum a kofar garin a tsaya jiran shi da zuke bawan Allah ina zuwa shi zan wannan garin wajen mi wajen wani dan uwana na addini saboda sai ta Allah shi da bai san shi da sai da Allah ba sai shi na mai soyayya ta Allah sai to da manni manzon Allah ne ya aiko zuwa gare ka ni malaika ke malaika ne yace Allah ya kone baka labari Allah ya soka dalilin sanda kake wani bawan dan shi za ta dafa Allah ne irin mai kora da makawo da Allah masu da kuturu ko ya ka annabi da bada za ka zo jarabawa ko malaika zo zo abu kenan zaman malaika ba shi bane ba cewa wai kai annabin Allah ne kenan maryam mutu wai marwayi ne kina ta kace Allah ya tabbatar da cewa babu wani manzo sai namiji wa ma arsalna min qablika illa rijalan kuma aiko mana wani kahin kai sai mazaje nuhi ilaihim kuma muna masa wa'ayi zuwa gare su nan su mutanen maka idan kun shahadu sabu sa addini mujahire ne sai ta ta fasadu ahlul zikr in suna ta'lamun ku tambayi na ahlul zikr an ce mu ahlul kitab nan wani misali ce a ya za a yi a tambayi masu adawa da musulunci ahalin zikiri ahalin ƙur'ani ne lalle ƙur'ani zikiri ne mace ma a wannan wurin ana ni da mun me magana ai ko mu da su da da da manzo Allah da musu tambaya a cikin annaba su akwai mace sun sai ba mace abu ne sananne ba ba mu inkari kawai da mummunan su sun imani duk manzon da Allah ya ko kun su suka yawa a cikin su amma babu ɗaya annabiya mace sai ce wannan kai wannan abu ne tabbatacce wanda kowa zai yi in ku jahilai ne ku tambaye malamai kafin ku ku tambaye su ku shin Allah ya aiko da mace ya aiko da wani in ba mutum ba zana kenan kuma duk manzana da Allah ya aiko mutane ne ba wani Allah ko mala'iku ba garin da Allah ya aiko shi mala'ika ne mutum shi nan wa abun bai yi wa wannan da wannan sutra al'am yakan ji da kyau zai gane mu'amala ta battaiwa Allah ya magana cewa akan da suke magana akwai da mutum mala'ika ce a shi mala'ika barin kin aiko da mala'ika gare ku rahama ce yace na hako dai kun ce wani mutum ne fitina ce Allah zai iya aiko da mutum da mala'ika dan mala'ika buku iya mu'amala da shi a matsayin kama sifa ta mutum to wannan ku ce a ba mutum da ma mutum ne sai ku ce kuma ajiye mala'ika wajen mutum ne shi kuma mala'ika don kuma shigantaka ina da kuke ma manzannin Allah mutanen wanku bai jira mala'ika bai hakuri eh idan kuke ma manzannin Allah shigantaka ko a ba su kashi ai wane ne to mala'ika ba abin haka nan idan Allah ya kwace ya ya kwace da mala'ika za ku ce mutum ne eh ba mala'ika wani mutum ne ko kuma shigantaka ina da kuke kuke manzannin Allah idan mala'ika zo kuma shigantaka bai hakuri kina rahama ce gare ku da Allah bai aiko mala'ika eh rahama ce ga ga mutane da haka ce kenan fasalu ahla dhikr in kuntum la ta'lamun ku tambaye ma sai dan kuma na duk yawan ake hujja wanda bai da ilimi in menene ka tambaye masanin abun ko da kansa musal malami ne kana fatawa kan wani ilimi na geology na siyasa na wani abun likita tambaye likita ya ne wani daji da kaza tambaye ilimi ne rake ka tambaye ke da baka taba sanin kaba kaga wannan gina tabbata da imar ta Saudiya zama da bai akwai zaman da ake yankiya likitoci yankiya da fasara da likita bangaren wani gidan gona wani ya tabbata wai ya bukatar shi za a ba eh ilimi ne kimanin da wannan sani ba ilimi ne na Allah kiran a jumlace ka idan ba ka sani ka tambaya kurin umarnin Allah ne ku tambayi ma a sana abu idan ku ku sani ba tunan muna makasar ana ana magana su ƙwarashe a wancan zamani ku tambayi ahlul zikir ahlul kitab in kuntum la ta'lamun idan ku ku san ba da haka Allah bai taba aiko da mace ba ko mala'ika ga wasu mutane ke aikowa ku tambayi ahlul kitab nan idan ku la ta'lamun bil bayyinati wa zubur bil bayyinati wa zubur وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس الناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون nan kalmar bilbayyanat wa zuba wasu malaman tafsiri magabata na cewa tana da alaka da ba mu aiko mana mun aiko da manzanni da hujjoji da littattafai ko ku tana da alaka da ta'ala ta'lamun idan ku ba ku sani ba ba ku da masaniya da hujjoji da littattafai ku tambayi masu abin alakul hali da nan mai da mai da tambaya ga waɗanda Allah ya ba ilimi na hujjoji a zuba da mana mana a zuba mana alkutub kenan domin Allah ya bar manzanni da da littafai ya ku tambaye malaman masana abin kuma ce wa anzalna ilayka dhikr kuma mu muka sabakar ma da na azzikir na ke wuce nan wani alqur'ani mun sabakan ma da alqur'ani litubayyana linnas ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun mun sabakan ma da alqur'ani dan kawa mutane bayanin ma nuzila ilayhi haka nan qur'ani manzo zalama qur'ani shi Allah ya sarkarwa ga lita yazo daga Allah ya za a yi magane ma'anar qur'ani da an ce kada ayi sallah ayi zakka ayi haji duk wannan ababe ya za a yi su to manzon da Allah ya ko shi ya ta sunna kenan shi yake bayanin duk wani abin da ya zo Qur'ani wannan Allah shi aka sarko shi aka aiko ya masa bayani me ma'anar sallah ga me ake yin ta ga lokacin ta ga kaza ga rukuni ga sunta da kaza sallah da dalla dalla zakka ya ake zakka ba mu kama zakka cikin Qur'ani eh ba mu kama zakka cikin Qur'ani zakka wannan ga za a yi ta ga ta hatsi ga ta dabbobi ga ta kan gona ga ta dabbobi ga ta kudi duka daga wannan annabi take wannan bayanan gaba daya kenan duk kansa ta azumin kai kenan manzo Allah bayanin abinda Allah ya saukar ne sai ka ce da sunna ita ke sunna ba sa rabuwa da Qur'ani sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa utitu alqur'ana mislu ma'u an ban alqur'ani da wani abu kamar shi sai ya ce sunna kenan sunna bayanin alqur'ani duk mutum kai kai ba zai shiga daji ya ce ba sunna to kuma Qur'ani sallah azumi zakka bayan zai kama maka ko mutuwa zai idan ko kirki ko ko ko ko shi kunya ko Allah ya bayani a cikin Qur'ani wata sai aka shahara fi kitabillah min arba'ati huruf nasu Qur'ani ce wata a cikin zitan Allah wala ban wata goma sha biyu ne a shekara a wannan sha biyu sai Allah ta yi min arba'ati huruf a cikin wannan wata abin akwai hudu na alhurma kuma da muku shi a ciki kanku zalunci kanku kanku ne muku dokoki a cikin kanku taba su to shi kenan shi ya yana cika shi ka biyu ne a ciki akwai hudu kuma babu inda aka kawo ɗaya cikin a cikin a cikin qur'ani an ce watan kaza ne wani babba masu nuna matan qur'ani ce ba masu nuna to ya ga kai kace maka ake sunna to a ina ka ka ban bayani ana ya bayanin utannin harma ya bayanin mawaƙitul hajji a qur'ani duk a qur'ani amma ba mai kawo maka qur'ani ta sake na ɗanwa dole wanda zai ce ba ruwan shi da suna gaba ɗaya ƙarshen lamari duka su duka masu haƙu azumin su haƙu azumin ta kawo mishi da zai ruru bai da amsa wanda babu amsa babu amsa ka ce ya kai ba ruwan ka da suna gurin tun abubuwa da shi ne da sa ƙur'ani babu kuma babu jawabi a cikin ƙur'ani dole ka kuma ka suna sai ka samu jawabi na suna kan wani abu Qur'ani ga abin da an ce sallah an ce zakka wata na harama Allah annabi bayanin ga sanan ga zulqada ga zulhijja ga malan ga rajab ga sanan annabi ya jiro da bayanin hatta wata nan babu Qur'ani kana ya bukata kake dole kenan ka dogara sunna dan sanin wannan bayanai da yace ai sallah babu eh su fasala cikin sallah a cikin Qur'ani babu ya kuma sunna dole in zakka ce ya zakka zakka wani kace mana wai kunce shi mun tura shi kan maganar kan maganar zakka a Allah ya tafi da hasan bin bulu ashara misaliya mun tura hasan mutane ya tafi wasa wanda ya zo da hasana ya da goma to shi ne ga dan magana da matsala ta zo ya kirki ya kwata ya ga ta ga ga ziyara ya mutum kabala hujja da ka ai Allah Qur'ani ce man da hasana ruwa ashar amsaliya to shi zo wannan aya da kawai man da hasana ce me Allah ce wanda ya zo da hasana falahu shi za a ba ashar amsaliya ba ce fa alaihi ba an nuna mishi ba a kuma ce ba ce ba ce ba da bashara ba ta kai ashar amsaliya wanda ya da hasana ɗaya Allah ce za a ba shi za a ba limki goma da yanka a banza na kawace ma Allah kai da yanki kai da sanar yana kai ba kuma kuma da muka gaya maka shi ya yi limki da kwari ba da sanar yana ba da na sunna kuma sa ka a daji ka kama wani aya ka kama hujja kan zakka ka kama wani aya wani ka ware goma aka ware saniya goma ya bar ɗaya ka samu jika goma sai ka bayar da kullum zan jika goma sai ka bayar da mil fara haka ne a gidan kullum da yau sannan nan da ciri ba jika goma sai wani jika guda kuma ya kawai kawai wani ayi shi wani ta man ja'a falahu Allah ce shira ba ana magana lada haka magana zaka zaka haka suke cikin rudu kur no dole dole ne ba sunna wala shawala ku bi a masa wallahi ashe ma duk alma domin na ashe ka kawo duka ga addini ma yau sai addini saboda inda ka bar sunnar za a waye kai qur'an da zai karantawa sai kaga sunnar ce dai ka ji kira'uwar shi ka ji hafs ka ji qalu ka ji abu da ga sanan to sai kai wannan ya aka yi wace ce ya za ka san wace ce kai da kace za ka bar barun da sunna a ka san wata ka wace ce ne da kare da duka ne an yi makurani ma kuma tsara Allah zai kawo akwai matsala wala kusa ba ba amsa ko zai zama suna zai fada Qur'ani kace ya ka ya ka samu shakka kan shi da muka gane ya ya ka samu wasu ya ka samu hafsa to wa'annan da kace ƙarya suke su suka yi wannan kira da kan ta mutu daga sunna zaka iya bambance wannan ta san hujja daga wuri kaza wannan kaza ga madogararta dan go sunna baka da jawabi sai ka samu to kai ka samu to da karta da kai da kai to ka ga ba ka sunna da kai da kai kamar ka zaka samu ku Umar bin Khattab yace na ji wani iya sallah ya karanta wata aya na san ayar amma ni ba haka ban san ayar ita iya sallah ya ba haushi kamar faɗo shi kamar ina ne game da gaba kai kayan kare ya ba haushi kamar hudu shi ce dai hakuri na ji mun ta ta iya kare na ci college da ce na ci college ce da ce mun ta wajen ya sun layi wurin bawon Allah iya kada ya da ba ka kwame ta ba annabi ce umar saka shi ya kai da ci college wata college ya ta shi ya ce umar saka shi umar umar saka shi ya ce umar kai karanta inda ka ji ta umar ya karanta ya karanta ya karanta ya karanta ya ce haka ta sabko kai kuma karanta ka da karanta ta haka ta sauko to da rasa saba ta hurge wannan sai wannan ga gagan to kadan to ne jama'a bada suna ta zakai an mu da haka wallahi wallahi duk mai tunanin zai ture su sai ta kuna to iya su hudu ko bai amsa karshe ba duka da ajin gaba daya na kai me ne kadan naka kai ne sunna ingantatta kuran sai ba ta cin karo qur'ani kai ne sunna ka ta takura amma ka tabbata da sunna wala kana shuhudi kenan Allah ya ce wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nas ma nuzila ilaykum Allah ya ce mun saba kamar alqurani dan kawa mutane bayani ma nuzila ilaykum abinda aka sabko musu wala allam yatafakkarun dan da su yi tunani cikin wannan alqurani karanta gaba
أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون na'am nan kuma Allah subhanahu wata'ala iya tabbatar da haƙuri shi game da masu saɓan Allah yake cewa a fa'amin alladhi na makaru sayi'at an yi khasifa Allah bihim wal arad aw ya'tihum al azab min hatta la yash'urun shin wai waɗanda suke kulle tsiya ga addinin Allah suke wa addinin Allah makirci a kulle wannan a kulle wannan wai sun za suna da wani garanti na nutsuwa cewa Allah ba zai kisa sai kasa ba ta nutse su kasa ta haɗe su suna ga baiwa ba su haka nan suna da garanti a wajen Allah ba su da garanti in ma kasa ta haɗe su a wuya a cikin wani azabin zai ko Allah ne kawo ta azaba sai ko ina da wutsa mani gurin azaba da tana da yawa bangaren wuta bangaren gobara bangaren abu da yawa bangaren malaki suna da nutsuwar Allah ba zai aiko musu da azaba ta nufi sani ba yace aw ya akhudhum fi taqallubi أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين aw ya akhudhum ala takhawuf أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم aw ya akhudhum fi taqallubihim fama hum bimu'jizin ko ko Allah zai kama ku cikin kai da kawowa da kuke balaguro aje nan a dawo aje nan a dawo sai kuna cikin harka karab sai kun labari kun Allah doke ku kenan iyayewa a cikin kai da kawowa aw ya akhudhum ala takhawufin ko Allah ya tusa muku tsoro ku zama cikin tsoro ko cikin tsoron kuma Allah ya kawo da azaba bayan zaman halin tsoro in wa'annan abin guda hudu da Allah ya jero na imma kisifa da ƙasa ko wata azaba ta musamman ko kai cikin kai da kawowa ko kuna da halin tsoro wannan wacce kuke da garanti a wajen Allah ba zai muku wannan zai muku wannan ba ba wanda kuke da garanti Allah kenan a- wannan abin da Allah ya jero kowanne ya samu kenan ba tun da ba ku da garanti tabbas labuni a wajen Allah ku yi hankali ku yi hattara da talala ta Allah ku yi hattara da kamun Allah Allah da a- a wannan abin da ya jero iya iya a lokacin da su dan ba ku garanti ba abinda ɗan wakil muke rubuwa sau da yawa a wani al'umma Allah bai hallaka ta a ɗan uwa abinda kudin muke da garanti wannan al'umma gaba ɗaya ne Allah bai hallakar da mu gaba ɗaya da ya ce diyan da abin lalace ya samu wata al'umma wata ta'ifa a haq ya ce diyan da abin lalace wata al'umma ta ce ya samu wasu guru na jama'a akan gaskiya duk mai bala'i kai bala'i ka kare ka bar su to amma wannan wai bai hana wala saboda azaba ga wani bangare na al'umma imma ta ruwa imma ta wuta imma abin da ya so ba mu da wannan garantin kudin abin da muke da shi kudin hallaka mu ne gaba ɗaya ba za a yi ba kenan kuwa kamun Allah iya ko kenan bai saba Allah kaga Allah ya kyale kada ta shi kenan ka tsira ne ba a'a ai hattara da talala ta Allah yace fa inna rabbakum la ra'ufur rahim lalle ubangijin kwarai kira ba bai duk abin da aka jiro Allah ya tsaye kai tsaye amma Allah ya kyale ku lalle Allah mai tausayi ne mai jin kai shi ne yawan da sai karuwa da bukhari ta musulmi ya kawo nake cewa manzo Allah ke cewa yake cewa ma ahadu asabara ala adha sama'uhu min Allah ta'ala إنما يجعلون له ندا ويجعلون له ولدا فهو ز- فهو مع ذلك يرزقهم ويعافيهم ويؤذيهم ruwa bukara ka musulun mazara ke bada labarin cewa babu mai haƙurin Allah ba mai haƙurin Allah akan jin wani abu na cutarwa na batanci da za a za a mishi kyale ba mai haƙuri kamar Allah a mishi yi haƙuri ba kamar Allah ce ya ce domin Allah ce suna cewa Allah iya da ɗa iya da abokin tarayya suna cewa Allah iya da ɗa duk wannan kalmomi Allah ya yi tsare su Allah iya ba abin da yake da muni a wajen Allah illa dangana mai ɗa dangana mai abokin tarayya amma duk da haka suna hudu ita suna hudu amma Allah yana ba ya ba su abinci ya ba su lahiya ya ba su arziki sai ba an malaba an malaba bai haka wata haka bala rabu da dole kira abin iya cikin sifata Allah ta hakuri an ma hakura da bai yiwuwa wani ma haka bai yi wa kenan kaga wannan dangana mu Allah da dangana mu Allah kishiya ya ci shi zagin Allah na kuma amma duk da haka Allah yana hakuri kai kai kai ka tuba kuma ya gawarta maka sai gidan aljanna wannan ba sai Allah kenan kenan ka take mu Allah godiya ka wannan ni'ima ta shi ta fa inna rabbakum la ra'ufur rahim lalle ubangijinku mai tausayi ne mai jinkan bayan shi ne Allah ka jikan mu أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلال- يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل yace mutane ba sa lura ba sa gani irin abin da Allah ya halitta na halittu mai shai koma menene yatafayau zilaluhu inuwashi tana karkatawa anil yamin wa shama'il dama da hagu mana nan ko menene zai yi inuwa imma lokacin ya ta hudu daga yamma daga gabas za ga inuwa shi haka idan ta karkata bangare yamma za ka inuwa shi wani inuwar ai ta- tana kaɗan tana mai yawa ta rage zama inuwa kamar zama tana sujada ne dole game da hudawar rana tana da tsawo har ta kai ta koma ila kaɗan wanda kamar zaman nau'in sujada ne domin dole ta ba wanda ta bai inuwa ba wanda bai inuwa kuma bai inuwa wani inuwa kuma tana ragewa shine zaman sujada wannan inuwa ta kowa hatta tudu hatta dutse kar inuwa ce kenan suna sujada ta sujada lillah suna sujada ga Allah wa mudakhirun suna kaskanci domin ba mai ce shi bai wa inuwa bai wani abin inuwa a dole dole ka dole dole ka inuwa kuma dole kuma dole ta rage ko ta karu ba wani abu ɗaya a hannunka da haka sai wani lillahi ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون walillahi sujudu ma fis samawati wa ma fil ard min dabba duk ga Allah ke sujada mana mai kawiya zuwa ga Allah duk abin da ke cikin samai da kasai na duk wani abu da ke tafiya sama kasa ko ko a sama iya sujada ga Allah haka wal malaika mala'iku ma na yi lasu man fis samawati to la ta kawo kan kawo kan me ta kawo kan wurin da Allah ce ko menene a sama kan iya sujada ga Allah tawan wa karhan ce ce ce suna yi a komai tawan iya mai dan neman lada da da'a ga Allah wa karhan a komai dole ce wazilalukum bil gudu al asar kenan inu ita sujada ga Allah da'a ga Allah ne mai kauya ga Allah haka Allah dole ya kai a komai a cikin neman lada a wajen Allah imanin Allah akwai mai dole mai dole Allah ya tsara kan wani tsari wani dole he kara ya kaka dole he kaci dole he kasha dole he kai kashi dole he kawo tsari duk ikon ka ba mace kai su iko ne a yaran tsari amu manya ne kan kibin kaki mu mu dauce kaki wanda akwai wani mutum zai mun kai ko yayiwa dole ya je ban daki ya rige ya ya hankura dole dole dole ba wani maru ba wani wanda haka ko haka ba wani ikon ga daga kai ikon ne haka haka ka kwasa kashi ko tsari kuma ko ko ka samu matsala ta kai tsari kuma za mu yi eh haka ne wannan kenan dole ka san kai ba kowa bane ba ka koma ga Allah kai bawa ne iskantacce dole ka ba abin da Allah ce ka ce tsawon wa karfan akwai mai da cikin da kuma akwai mai dole tsawon wa karfan Allah ce yace haka da mala'ikatu mala'iku ma suna sujada ga Allah suna da ga Allah وهم لا يستكبرون باسا جرمان كي كسعة الله يخافون ربهم من فوقهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون يخافون ربهم من فوقهم سنة ورم أبنجيجن سو دقا سما دسو قول قالوا فوق عبادي ألا سما دا قومك يا مرجع سما بيك ألا أنا سما دا قومي ويفعلوا ما يؤمرون يعني سنة ورم أبنجيجي don wani sama da sama da komi kuma suna aikata duk abin da aka ce su ɗan wani ga lokaci yanzu Allah kai mu gobe sha Allah kai mu sake sama Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakata ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh